إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى babu ma fihi addiya kamila aka cin an kashe mutum da gangar za biya diya kamila mugallaza ko menene to cikin gabobin dan adam kuma akwai wasu gabobin saboda muhimmancin su aka fata su za biya diya kamila kenan ko to mutum za biya diya kamila rakumi nawa kenan ɗari aka ce kuma in hannaye guda biyu da kafafu guda biyu da idanu guda biyu kowanne aka aka salwantar da shi za biya diya to in aka yanke wa mutum kafafunsa guda biyu da hannayensa guda biyu da idanu kunnayensa guda biyu za biya diya so nawa kenan so uku kenan diya uku kenan to ya za a yi da irin wannan to shine imamu malik ya kawo bayani yadda za a yi insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول يتي سعيد بن المسيب يا كسنتي أنا فدرتشي في الشفتين الدية كاملة معنى لبا guda biyu in aka salwantar da su aka yanke su ko aka jimma su aka lalatar da su to za a biya diya ce kamila mana labba guda biyu to mutum in aka yanke mishi labba guda biyu an muzanta shi ko ba muzanta shi ba an muzanta shi an fahimta to su kuma labba guda biyu laiban sama da na kasa wanne da ya fi muhimmanci na sama to za mu gani ku yi gaggawa an ce muku daina gaggawa ko فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا دية إن أكا ينكي ليبن كسا زعبيا بيو بيسا أكو ندية ليبن كسا لنسبة ونين يفي مهم منشي كنا نكسا سبو دمي شيكي تري ياو منا شيكي تري ياو إن بابو ليبن كسا يا ياو زي eh yayi in babu laifin kasa da mai za ka tare yawon baki ka sai ta kwarara ke an fahimta? su imam malika ba suna magana ne da kaba ai da lissafi ake da tunani da lissafi da ilimi addinin musulunci shine kada ya ba dan adam darajarsa yadda ya kamata dan adam kenan za a zo in an kashe shi ga yadda za a yi sannan gabobin dan adam kowace gaba tana darajarta ba za ta fi amza har hakora kowace hakori aka cire za a biya to lokacin da dan adam ke cikin mutunci shi da darajarsa kenan a cikin musulunci قال حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقو أين الصحيح متني إكيد إدو إدو شغدا sai ya fashe idon wani ido mai lafiyayyen ido faƙala ibn shahabin sai ibn shahabi ce in a habba sahihu ai wanda aka jimma ciwo ɗin in yana so zai kisashi in kuma yana so zai karbi diya in zai kisashi mai zai ɓata shi mataccen ido an yi saƙida minhu falahul qawad in yace ai masa kisasin shi a fasa idon idon shi wanda ya barna din wa in ahabba falahu diya alfu dinari in kuma yana so sai a bashi diya dinari dubu au isna ashara alfa dirhami ko kuwa dirhami dubu goma sha biyu me kenan ake nufi wannan alfu dinarin diyar nawa diyar me kenan eh دية قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة imamu malik ya ce duk gabobin dan adam wanda yake ya maimaita guda biyu kafafu guda biyu hannaye guda biyu kunnaye guda biyu idanu guda biyu in aka salwantar da su baki ɗaya za a biya diya kamila kamar a yanke ma mutum kafafunsa guda biyu diya za a biya ko hannayensa guda biyu diya za a biya ko a tsinka masa kunnayensa guda biyu diya za a biya ko idanunsa guda biyu a fashe su diya za a biya kamila wa anna fil lisani addiyata addiya kamila amma harshe shi kadai in aka yanke ma mutum harshe za a biya diya kamila wa anna fil uznaini idza zahaba sam'uhuma kunnaye guda biyu aka buge su aka buge masa kunnayensa jin ya tafi ya zama ba sa ji ya zama baya ji addiya kamila za a biya diya kamila istulmata aw lam tustalama an yanke kunnayen ne ko ba a yanke su ba tunda an kashe jin suna nan ko ba sa ko suna nan tunda ba sa ji me amfani sai dai kyau ne sai dai munin ne ya ragu amma tunda ba a ji akwai illa kenan ko wa fi zakarin rajuli addiyatu kamila in an yanke azzakarin mutum kuma za a biya diya kamila saboda mai saboda an cutar da an cutar da rayuwarsa ko wa fil unthayaini addiya kamila haka marenansa kuma in aka yanke su aka buge su ko aka kashe su ko aka yanke su shi ma za a biya diya ce kamila ina mana addiya kamila za a biya kenan ba ba za a rage komai ba a ciki to ina mana cikakkiyar diya ma'ana kaman mutum ki diyan mutum kenan ma'ana waɗannan gabobi in babu su kaman an rasa mutum kenan shi yasa su haƙƙin su diya ce cikakkiya ala wa haddathani yahya an malik annahu balagahu anna fi sadiy al-mar'ati ad-diya kamila imam malik yace in an yanke nonunan mace guda biyu za a biya diya kamila sai malam malamai suka ce saboda shine aslul manfa'a wai nonunanta guda biyu su ne asalin amfani na farko su ne ke nuna kyanta na biyu da shi take shayar da yaro da shi take shayar da ƴaƴa in aka rasa su to kaga mana ba karamar illa akai ba kenan shi yasa za a biya diya ce kamila an fahimta qala malik wa akhaffu dhalika indi alhajibani imam malik ya ce abubuwan da suka fi ɗan sauki a wajensa kamar giran ido in aka cire su su ya ce yana da sauki wa sadiya ar-rajuli haka namiji in aka yanke masa nononsa guda biyu namiji yana da nono guda biyu mace tana da nono guda biyu amma imam malik ya ce in aka yanke mata nonon ta za a biya diya kamila cikakkiyar diya amma in nonon namiji ne wannan shi bai kai darajar nonon ta ba haka ne haka ne to me ya darajar nonon namiji eh ba me shi ma yana da yana da amfanin sa to me ya amfanin nonon mace eh قال مالك الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له أنجي إمام مالك وتما غنا كودا يفدا yace mutum in aka aka salwantar da gabobinsa har kowace gaba a badiyanta a wannan gabiyadiyanta har yanzu ya fi diyan mutum yace yana zai karba diyan mutum nawa ne rakumi ɗari ko to amma imam malik yace an yanke masa hannayensa guda biyu me za a biya in an yanke masa kafafunsa guda biyu mai za biya an tsinka masa kunnayensa guda biyu mai za biya to gashi da ran shi amma zai karbi diya uku diyan mutum uku amma gashi da ran shi bai mutu ba amma da an kashe shi duk wayannan gabobin an kashe su kenan diya ɗaya za a biya aimin amma akwai ran shi aiko ko ba rai zai ce sha ko ba zai ce sha ba zai sallah zai tasbihi zai zikiri zai komai da komai eh idza usibat yadahu in yace in aka karya masa hannayensa guda biyu wa rijlahu da kafafunsa guda biyu wa ainahu da idanunsa guda biyu aka cire su falahu thalasu diyat za a biya shi diya uku cikakku قال مالك إمام مالك في عين الأهور sahiha idza fuqiat khata'an mutum yana da idanu guda biyu daya ta mace daya kuma na gani sai aka sai aka fatar da mai gani kuskure anna fiha diya kamila zai za a biya shi diya kamila saboda me da to shi kenan da shi babu ma ja fi aqlil aini idza zahaba basaruha to yace ga diyan da za a biya idanan suna nan ba a fashe su ba ba ai komai ba amma an kashe su ba sa gani an kashe ganin ba sa gani amma suna nan tsaye suna nan inda suke muni mu ba a muzanta shi ba sai dai ba sa gani an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول إتي زيد بن ثابت يا كسن شينا فدركوا في العين القائمة إذا تفعت مئة دينار إذا إذن دكي سي إن دكي سي أكا كش إدانون إذا أبيا مئة دينار إذا أبيا دينار قال يا هيا وسئل مالك عن شتر العين شتر العين يتي in aka yake ajifan ajifan wannan gefe wannan gefe gefen idanu shi aka karya kashin da ke ciki wa hijajul aini ko na sama ko na kasa faqala laysa fi zalika illa al-ijtihad yace babu sunna da manzon Allah ya tabbatar ga abin da zabiya sai dai al-khalifa ko al-kari yayi ijtihadi yaga illar da wannan abin ya saka masa cikin fuskarsa ko kyau ko menene to sai a biya amma babu a ce zai biya jiya kamila ko nisu jiya ko menene babu wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to an bar ma alkali ijtihadi ya ga wannan illar me ya kamata a yi a biya to sai a biya illa an yakusa basarul ayn basarul ayn fa yakunu lahu fa yakunu lahu bi qadri ma nakasa bin basarul ayn yace sai dai wannan kashin da aka buge aka fusa ya ya rage ganin idan idan baya gani sosai to sai a auna a gani wannan illar da ta samu idon da ya kamata a biya to sai na shi a biya qala ya haya qala malik al amru indana fil ayn al qa'imati al awra idha tufiat al ayn al qa'imati al awra idan da ke tsaye inda yake amma baya gani wa fil yadi shalla'a idha qutiat hannun da ya shanye dama hannun ya shanye sai kuma aka zo aka yanke masa hannun dama hannun ya shanye baya aiki baya da amfani to amma tunda yana tare da shi yana da kyau ko ba shi da kyau sai aka zo aka yanke hannun innahu laysa fi zalika illa al-ijtihad yace ba abin da za a biya sai alkali yayi ijtihadi ya gani wannan illar me ya kamata a biya wa laysa fi zalika aqlun musamma باب ما جاء في عقل الشجاج باب da ya zo na diyar rotse haka ce a shijaji rotse kenan rotse menene rotse rotse a fasa kan mutum jifa a fasa kan mutum fasa kan mutum ko fatan ya ko kashe ya ko ya kai har bargo kowanne yana da abin da za a biya a shari'a قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إن أكيم متون روسي يكي matsayin muziha mun fassara muziha ko aka ko a fuska aka yi masa yace duk ɗaya ne hukuncinsu illa an ta'ibal wajhu illa an ta'ibal wajhu fa yuzadu fi aqliha sai dai in rotsin da aka yi ma fuskar ya muzanta shi ya sa mashi muni to sai a kara a cikin diyar da za a biya ma baina wa baina akli dasu bil mudhiha fi ra'si sai a kara tsakaninta da diyan mudhiha a kai dama da ka da huska su ake marotsi ko to wanne ne yafi muni ka ba lalle ne ya zama ya muzanta shi ban ya dora hula aka yi shi kenan an bata amma fuska fa to ya zama masa muni kenan to shine sai a ɗaushe ne aka bashi hukunci shi daban sai kun fiya khamsatun wa sab'una dinaran qala malik wal amru al mujma'u mujtama'u alayhi indana anna fil munaqqila khamsa asharata farida in aka yi masa rotsi ya kai haddin munakila mun fassara munakila za a ba da hamsa ashirata faridatan za a ba da rakuma guda goma sha biyar qala wal munaqilatu allati yatiru firashuha min al azmi munaqila wanda ya kayo naman ya aka yi za a ga kashi wala tahriku ila dimaghi amma bata fasa kacin ya kai a kwakwalwa ba وهي تكون في الراس وفي الوجه wannan rotsin yakan yi aka kuma yakan yi a fuska in aka yi aka aka za shi a kwakwalwa kenan a goshi ma an ai ai za shi a kwakwalwa ko ka duk suna kusa da kwakwalwa ne wahiyya ta kuna fil rasi wa fil wajhi qala malik al amr al mujtama wa indana anna al ma'mumata wal ja'ifa laysa fiha qawlu al ma'muma da ja'ifa babu diya da aka farlanta za a biya wa qad qala ibn shihab laysa fil ma'mumati qawd ibn shihab yace babu diya da aka farlanta a cikin ma'muma ma'ana sai dai ayi ijtihadi a game kamata a biya qala malik wal ma'mumatu ma kharaka al azma ila ad dimag abinda ake ce ma'muma rotsin da ya keta kashi za shi kwakwalwa amma bai taba kwakwalwar ba wala ta kunu ma'amumatu illa fi ra'asi ma'amuma ba ta kasancewa sai aka wa ma yasuru ila dimag idza kharaqa al-azma haka kuma wanda yake zai wa ma yasuru ila dimag da rotsin da zai fasa kashi ya je taba kwakwalwa qala malikun al-amru al-mujtama alayhi indana annahu laysa fi ma duna al-mawdi'a min ash-shajari aqlun yace ai duk rotsin da aka yi in bai kai mudhiha ba babu babu diya da aka da aka kayyada ko aka farlanta hatta tablugha al-mudhiha sai in rotsin ya kai mudhiha to shine za a biya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada fi kitin wa inna mal aqlu fil mudhiha fama fawqaha yace duk rotsin da bai kai mudhiha ba ba za a ce za a biya diya kaza ba sai dai a kimanta wani abu a biya har sai in ya kai mudiha daga mudiha ne wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam intaha ila mudiha da manzo Allah ya fada yace wannan rotse wannan yace sai yace in aka yi mudiha to daga mudiha sai aka tsaya fi kitabi fi kitabihi li amr bin hazm faj'ala fiha khamsan min al-ibli sai manzo Allah ce in ayi mudiha za a biya rakuma guda biyar walam تقضي الأئمة عندنا في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحات بعقل إيشي ما لمن داد ينزو دروس إن بكي موضحة با بس تيغا أبن زا أبيا با سيدي أكيما جاء أدوب إلا سدفرنان دا أكي وشيني زا قدر أتي أبيا قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال سعيد بن المسيب يتي كل جراحة نافذة في عضو من الأعضاء فيها ثلث أقل ذلك العضو يتي دك كل جراحة دميكين دا أكا جمع متو نافذة في العضو يكيتا تكين قبا تكين قبو بنسا من الأعضاء ففيها ثلث أقل ذلك العضو za a ba da ɗaya bisa uku na diyan wannan gaban. Hala ya haya, wasa mintu malika ne ya kulu حدثني مالك يقول قال حدثني مالك كان ابن شهاب لا يرى ذلك ابن شهاب سيبا يغني هكا قال وسمعت مالكا وانا لا ارى في نافذه في العضو من الاعضاء في الجسد امرا مجتمعا عليه yace shi bai ga wani abinda ba ga abinda malamai suka yi ijtimai akan shi ba a cikin miki da za a ji wanda zai shiga amma bai kai mudhiha ba walakin a rafiya al'ijtihadu ya ce abin da nake gani shine a yi ijtihadi a kimanta halin da mai shike ciki sai a san me za a biya ya jitahidul imamu fi zalika to mana alkali zai ijtihadi ya ga abin da ya kamata to da alkali ya zo ya ijtihadi sai ga ai barnan da ma abin zai haifar ya fi kiman mudiha to ya za a yi tunda an ba shi izini ya ijtihadi sai yaya إيه؟ وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضعة لا تكون إلا في في الوجه والرأس إتي وإن أنا سامو سيني أفسك كوكا فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد amma duk miki da za a jima mutum a cikin jiki ne to bai kai waɗannan ba da za a ce zai biya kaza zai biya a sai a yi ijtihadi a ga illar da wannan mikin yayi sai a farce a ce ya biya qala malikun fala ara liha al aswad wal alfa min ar ras fi jirahihima imam malik yace ba na ganin wannan haba ta kasa da kuma anci hanci wai ba su cikin kai manzo Allah ce al uzunani min ar ras yace wannan haba ta kasa haba mutu ba ba ina ne haba shi ne wannan ya ce ba na ganin shi da hanci suna cikin kai li'annahuma azmani munfaridani yace ai kasusuwa ne guda biyu suke bance suke warrasu ba'dahuma azmun wahidun ai kai kashi ne guda ɗaya zaman kansu yake ban da su abin mamaki shine bakinka da kake motsawa wannan bangaren sama fa shi baya motsi kasan ke motsawa sama yana motsawa zama tsaye ke ina ke motsi kasa ke motsi قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد في المنقلة إيش عبد الله بن الزبير يا كربدية أتيك منقلة با إبا اجتهادي بيسا أكبيادية باب ما جاء في أقل الأسابيع إيش تو أنقما دواء النوم an zo yatsun mutum duk yatsan da aka tsinka aka raba shi da ita akwai abin da za a biya har wannan kowace yatsa tana da guda nawa ne uku to kowanne gaba uku kowace gaba aka yanke akwai abin da za a biya akwai kiyaye haƙƙin ɗan adam sama da irin waɗannan ba قال وحدثني قال قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة شيء يتم سعيد المسيب شيء يا تمتي إن أنك قلت إنك نوزع بها فقال أشر من الإبل in an yanke ya tsammaci za a biya rakuma guda goma kowane rakumi zai kai kuɗi nawa rakumi goma kudin shi zai kai nawa kudin yatsa kenan ko fakultu kam fi isbi'aini ya zo ne yana tambaya to shi za a nuna mishi sunna yadda take yace yatsa in an ka suke yace za a bada rakumi goma yatsu biyu fa yace 20 yatsu uku fa yace 30 yatsu hudu fa sai aka ce 20 yatsa dai aka ce guda goma rakuma goma za a bayar sai ce guda yatsu biyu fa sai aka ce rakuma ashirin yatsu uku fa sai aka ce talatin yatsu hudu fa maimako a ce arba'in sai aka ce ashirin fakultu sai ce kan fi arba'in in aka yanki aka tsinka aka yanke yatsu hudu nawa za biya kala ishiruna min al-ibil sai aka ce mishi rakuma ashirin fakultu sai ce hina azuma jurhuha washtaddat musibatuha na kasa akluha yace da masifar ta yawa barnar ta yawa kuma shi aka rage diyyar da za a bata an ji abin da ya faɗa faƙala sa'idun a iraqiyun anta ba an karanta da a haruriyatun anti a iraqiyun anta kai mutumin iraq ne masu tsanani fakultu bal alimun mutasaddidu malami ne mai neman hujja au jahilun muta'allimun ko jahili ne mai neman ilimi alimun mutasabbitun malami ne mai neman mai hujja ko jahilun muta'allimun ko jahili ne mai neman ilimi faƙala sa'idu hiya sunnatu yabna akhi ai sunna kenan ya kai dan dan uwana sai ce ya kai dan dan uwa ya kai dan dan uwana saboda ya saukar da zafin shi ba wai dan uwansa bane amma an ka faɗa girmamawa saboda matsalar a fahimci juna kenan ko qala malikun yace sunna kenan abinda manzon Allah ya faɗa kenan shi nan ake tsayawa shine daidai qala malikun al'amru indana fi asabi al-kaffi إذا قطعت فقد تم عقلها وذلك أن خمس أصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف خمسين يتي قال مالك الأمر عندنا في أصابع الكف يتي يند الأمر يكي وجمه أتكين ياسون لكي حنم متون تافين حنم متون إذا قطعت إن أكا ينكي سونا ونين guda biyar fakat tamma aqluha ai diyyata ta ya cika wa zalika anna khamsa al-asabi idha qutiat yace ai yatsu guda biyar in aka yanke su kana aqluha aql al-kaff kana aqluha aql al-kaff ai ya diyya da za a bayar kaman diyyar tafin hannu ne aka cire min kulli isbi'in asharatu min al-ibli kowace yatsa za a biya rakuma guda goma kana malikun وحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إتي لسافي ياتو زابيا ثلاثة وثلاثون دينارا معنى ديناري ثلاثين دا أكو وثلث ديناري لتأبس أكو ديناري في كل أمولة في كل أمولة الأمولة هي وأن من يكون وهي من الإبل ثلاث فرائد وثلث فريضة in za a biya rakumi za a biya rakumi uku da ɗaya bisa ukun rakumi babu jami akalil asnani to ya zo yanzu an gama da yatsun hannu to za a je a yi magana dangane da haƙura mutu haƙura قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم ابن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قضى في الدرس في الدرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل يجي سيدنا عمر ياي ياي زنتر ده hukunci في الدرس بجمل addirsu shine wannan hakorin da ke ciki turmin hakori wanda ake cin abinci da shi hakora daga bakin mutum duk ɗaya ne zuwa can ko guda talatin darajarsu ba ɗaya ba ce wannan hakora na farko su ne hakoran kyau ko ɗaya fita sai kayi maza ka saka amma ka sai mutum ya zama muni kenan ko amma na cikin shi kuma da shi ake cin abinci ko ɗaya ko biyu zai fita ma baka dawo don ba a gani yana ciki ke da ku su ya ce wannan turmi ɗaya za a biya mai rakumi wafi tarkuwaci bi jamalin altarkuwa wannan jannai wannan kashin da ke nan wuya zuwa kafada shi ma za a biya rakumi wafi dil'i bi jamalin in aka yi ma mutum illa a cikin dantsinsa za a biya rakumi alawa haddasa ni yahya an malikin عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب في الأدراس ببئير بئير yace tura mai hakoran da ke cikin baki mutum tura mai kowane kowane hakuri daya za a biya rakumi daya wa qada muawiyah ibn abi sufyan fil adrasi bi khamsati ab'ira muawiyah ibn abi sufyan yace shi kowane kowane hakuri cikin tura mai din nan rakumi biyar za a biya ba rakumi daya ba yanda Umar ya faɗa khamsatu ab'ira قال سعيد بن المسيب فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية yace diyan hakora tana raguwa a cikin hukuncin sayyidina Umar amma in hukuncin Muawiya ibn Abi Sufyan ne karuwa take sayyidina Umar yace biya daya shi wannan ce guda biyar za a biya falau kuntu ana raja'altu min al-adrasi ba'iraini ba'iraini yace da a ce ni ma za a bar ni na ijtihadi na to sai in ce kowane hakori turmi rakumi biyu za a biya fatilka diyatu sawa wa kullu mujtahidin ma'jur magana ce ta ijtihadi duk wanda ya ijtihadi za a bashi lada in ya cancanci ya ijtihadi shi ce waye wa kullu mujtahidin ma'jur wa hal kullu insani yasihu lahu an yajtahid hal kullu insanin أو طالب علم أو عالم يسلوه له أن يجتهد لا إلا إذا كان ممن يسلوه أن يجتهد ويدو وند اجتهادي زي سامولادا تو اجتهادي كوا سي اجتهادي ها akwai ijtihadin da kowa zai yi akwai ijtihadin da sai manyan malamai ba ka bane ba in abu ya shafe ka kai rigarka ko wani abu ce kai kokari ka ga ka tabbatar da menene haka wannan ijtihadi in kai ibadar ka ta yi amma ijtihadi da zai zamo a shar'ance hakkokin mutane to sai malamai wanda suka san meye ijtihadi ga sai na umar ya ce rakumi ɗaya za a bayar mu'awiya ya ce guda biyar wani ya ce guda uku ya kamata a bayar to waɗannan duka in ba su isa ba za su saba ma ijtihadi sai na umar ba za su saba ba kuma ba wanda ya ce musu don me suka saba ma sai na umar saboda an san sun isa su yi ijtihadi kenan ko قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا أصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تامة aka buge mishi haƙorinsa haƙorin in ya rabu da abin na ai zai lalace ya yi baki to zai biya akluha tamma zai biya diyan haƙori wa in turihat ba da an taswadda fa fiha akluha aidan tamman in kuma ya fita sai shi ma an biya diya ta mandiya za a biya cikinki a buge abin ya yi ciwo ya zama ciwo ya yi baki ya canza kamannu za a biya shi in kuma cirewa aka yi shi ma za a biya shi babu la'amali fi aqlil asnani babin da ya zo na yadda ake yin di ake yadda ake biyan diya hakora قال وحدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي غطفان ابن طريف المري أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يتي مروان بن الحكم شيء أي كيش زوار عبد الله بن عباس يسأله ماذا في الدرس يجي تنبي عبد الله بن عباس منين ديا ميتيتي ديا هكولي نتشكي فقال عبد الله بن عباس فيه خمس من الإبل yace rakuma biyar za a bayar fatawa ibnu abbas ya dace da fatawan sayyidina umar ne ko muawiya muawiya kala faraddani marwan ila abdullah ibn abbas shi marwan yace na koma wajen abdullah ibn abbas fa kala ataj'alu muqaddam al-fammi misl al-adras sai ce zaka maida hakoran dake gaba kaman turame ne dake ciki fa kala abdullah ibn abbas law lam ta'tabir zalika illa bil asabi aqluha sawa'un ai ko da baka yi kiyasin da ba kiyasa komai ba sai dai ka kiyasta shi da yatsu to ai yatsu duka kiyasin su ɗaya ne law lam ta'tabir zalika ai law lam taqis zalika illa bil asabi ko da baka kiyasta wannan haƙin wannan mas'ala ba sai dai da yatsu aka ce ai yatsu duk diya su ɗaya an fahimta amma ba ɗaya suke ba wani ya fi wani tsawo ko to muhimmancin su ɗaya ne ko ko a'a yana daban-daban ne daban-daban ne to me bambanta su hakori kowa ya san wannan da su ake su ne a korin kyau na ciki su ne a korin cin abinci ba haka bane ba wannan bambanci ya fito fili ko bai fito fili ba wanne ne ya fi muhimmanci na gaba ba kowane lokaci za a tambaye ka magana shi ka zaɓi ɗaya ba wanne ne ya fi muhimmanci sai ka ce dangane da me wanne ne ya fi muhimmanci dangane da kyau wanne ne ya fi muhimmanci dangane da ka ci abinci ba ka bane ba قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل هشام بن عروة ينا ديدي تحقورا دك دي سديت ولا يفضل بعضها على بعض بايا في في تون أكون قال مالك والأمر عندنا أن مقدم الفم والأدراس والأنياب أقلها سواء إمام مالك إمام دار الهجرة يتي da haƙorin kyau da waɗannan na gefen nan fika kenan ko da kuma turamin ya ce duk haƙaƙudu ɗaya ne a diyarsu wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fi sinni khamsun min al-ibli imam malik ya ce ai manzo Allah cewa fi sinni hakori sai ce wa dirsu sinnun min al-asnani la yafudu ba'daha ala ba'd tunda manzo Allah cewa fi sinni hakori yace duk kowanne a cikin su na kyau na fika da na ciki duk sunan su hakori to shi yasa ba za a bambanta su ba babu ma jaa fi diyati jirahil abd babin da ya zo na bayanin mikin da za a yi mabawa aka shi mabawa ciwo yaya za a biya diyarsa ya za a biya diya قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان سوسنا فدر cewa في موضعة العبد نصف عشر ثمنه in aka yi mabawa miki ya kai mubiha nisfu ushri samani sai a duba kimarsa kudinsa nawa ne dubu ɗari ne sai ce nisfu ushri samani ushirin dubu ɗari nawa kenan dubu goma da sai a biya dubu biyar kenan an fahimta قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه kadra ma na kasa min samanin abdi in aka ji masa ciwo to sai a duba a gani wannan mikin da aka yi masa ko illan da aka yi masa nawa ya rage cikin kima wannan bawa in za a sayar da shi ba wannan kima to shine sai a biya misali kimansa dubu ɗari ne amma da wannan miki wannan illa ta same shi sai farashin sai saukai koma nawa dubu tamanin ciso in aka ji wanda ya ji masa ciwo sai cika dubu ashirin قال مالك والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف أشر ثمنه موضحة العبد زابية نصف أشر ثمنه وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه والنفي العشر تيبس قوما ونصف العشر لكما رب تيبس قوما دبو قوما شابية من ثمنه وفي معمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه waɗannan su kuma su zame shi dukkan su sai a duba kuɗin shi nawa ne dubu ɗari ne sai a ba da sulusi dubu talatin da uku da wani abu kenan wa fi ma su wa hazil khisal al arba'a banda waɗannan guda hudu mimma yusabu bihi al abdu ma naqasa min samanihi abin cutar da za miki ko illar da za a yi bawa sai a duba sai gani yunzaru fi zalika yunzar sai a duba a gani fi zalika ma yasihul abdu wa yabra'u kam بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح bawan da aka yi masa illa aka ji masa ciwo sai ya samu lafiya sai a duba a gani wannan illar nawa ta rage cikin farashinsa to inda abinda za a duba kenan sai a san nawa za a biya wa qimatuhu sahiha in yana nan lafiyarsa kalau da yanzu illa ta same shi farashin da ya ragu din to nan za a yi aiki qabla an yusibu hadha thumma yughramu allazi asabu ma bayna alqimataini wanda ya ji masa ciwo ya masa farna ya masa illa sai a kawo bawon a ce wannan bawon yana lafiya kalau nawa ne kudinsa dubu ɗari illan da ta same shi nawa ta rage cikin farashinsa aka ce dubu goma ko dubu ashirin daga ya koma dubu tamanin kenan ko to wanda ya ji masa ciwo sai a ce to sai ka biya kai ka zama sababin ragewan farashi ɗin kenan ko قال مالك في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره yace bawa ne aka karya masa kafa ko hannu amma kai jinya sai samu lafiya falaisa alaman asabahu shay'un sai ce wanda ya masa ba ba sai ya biya komai ba tun da bawa ya samu lafiya kuma abin da ya ragu jikinsa fa in asaba kasrahu zalika nafsun aw asalun kana alaman asabahu qadru ma nakasa min thamanihi al min thamani al amma wannan illa da aka yi masa miki da aka yi masa da ya samu lafiya ya rage masa wani ko hannun hannu ya ya lankwashi ko wani kafa ta to wannan kimar da illa ta rage wanda ya ji masa ciwon shi zai biya qala malikun al'amru indana fil qisasi bainal mamaliki ka hay'ati qisas al ahrar yace yanda al'amari yake a wajen mu qisasi a cikin bayi ka hay'ati qisas al ahrar نفس الأمة بنفس العبد معنى كمن يدى أكي كساشي a cikin ‘ya'ya ba bayi ba, to bayi su kuma sai a yi annafsu bin nafsi, نفس نفس الأمة بنفس العبد in bawa namiji ya kashe baiwa mace za a kashe shi in baiwa mace ta kashe bawa namiji za a kashe ta wa jurhuha bi jurhihi haka in miki aka yi ko illa aka same ko jin masa ciwo aka yi haka za a yi fa idza qatala al abdu abdan amdan in bawa ya kashe wani bawa da gangan ku gira sayyidul abdi al maqtuli to ubangidan bawan da aka kashe shi sai a bashi zabi in sha'a qatala in ya ga dama ya kama wannan bawan a kashe shi shi ma kisasi kenan wa in sha'a akhadha al-aqla in ya ga dama ya ce a biya shi diya wanne ne yafi masa eh ko dai ka nemi kisasi a kashe shi ko a biya ka diya an fahimta fa in akhadha al-aqla akhadha qimata abdihi in zai karbi diya sai karbi kiman bawansa in zai karbi diya bawansa da aka kashe nawa ne farashinsa nawa ne kimansa abinda za a bashi kenan wa in sha rabbul abdi alqatili an yi utiya saman al'abdi da maktul fa'ala wanda wa in sha rabbul abdi alqatili ubangidan bawan da ya kashe ma wani bawansa in ya ga dama an yi utiya saman al'abdi al-maktula fa'ala in ya ga dama ya biya diyan wanda aka kashe din sai ya biya wa in sha aslama abdahu in kuma baya bai ga dama ya biya ba sai ya dauki bawan sa ya bayar maimakon bawan da ya kashe fa in aslamahu abduhu fa laysa alaihi ghairu zalika in ya mika masa bawan ta sai ya ce gashi ya kashe maka bawanka gashi ni ma na baka shi maimakon wancan fa laysa alaihi fa laysa alaihi ghairu zalika kuma ba za a yi wani abu ba zai biya wani abu ba وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضي به أن يقتله يسيتي wanda aka kashe masa bawansa ya ce za a biya shi za a bashi za a biya za a bashi ba shi ma za a biya shi ne da bawa sai aka ce to ga bawan an baka aka ce to ba shi da hujjan kuma ya kashe shi a wannan lokaci in yana so shi ce kisashi yake so sai a yi masa kisashi amma ya ce ba ya son kisashi sai dai a biya shi diya sai aka ce to ga bawan ya ce to in ya karbi bawan ba shi da haƙƙin kuma ya je kashe shi an fahimta wa zalika fil qisas kullihi bi yadil bainal abid yace haka yake cikin kisashi tsakanin bayi fi qatl yadi wa rijli wa ashbahi zalika bi manzilatihi fil qatl qala malikun fil abdul muslim ya ce to bawa ne musulmi ya jirahul yahudiya awin nasraniya sai ya ji ba yahude ciwo ko ba nasari inna sayyid al-abdi in sha'a an yaqila anhu ma qad asaba fa'ala to ubangidan wannan bawan in yana so sai ya je ya biya diya aw aslamahu fayuba'u ko ko yana so shi ya sami ka a sayar fayutal yahudi aw nasrani min saman al-abdi ko ya biya diya ko ya ce ga bawan ku kama shi a sayar a ɗauki kudin a basu amma ba za a ɗauki bawan musulmin a ɗau a basu ba aw thamanahu kullu wa in in ahata bi thamani wa la yu'ti al-yahudiyya wa nasaraniya abdan musliman sai dai a sayar da shi a biya su amma ba za a ce gashi an ɗauki bawa musulmi an basu ba ba zai yiwu ba Mm-hmm. tsaya ko? eh a tafi? eh wani aka su? eh musulmi ne magana tana ma wahala? ran da aka ce ka zo karantar ya za ka yi kenan to yanzu halin rayuwar da ake ciki da surutu da menene duk yanzu ba shi da amfani kowa ya ga halin da ake ciki zamfara da abin da ya wuce jas da benue da taraba da duk kasashen najeriya zubar da jini jinin dan adam ya fi kamar bai kai ma jinin kaza ba to babu shugabanni da za su ce a tashi a yi alkunutu babu shugabanni da za su ce a tashi a yi addu'a duk kowa kowa abin da yake wajibi a kanka lokacin da ka yi sujjada cikin sallan dare ne ko na rana ne za ka roƙon makanka wani abu ka roki Allah ya yaye ma mu- mu- mutane wannan halin da ake ciki na zubar da jini sai ka ga Allah ya yaye wannan hali ya musanya zaman lafiya saboda shagabanni yanzu su kansu an rasa to me- yaya za sun rasa ya za su bullo ma wannan abu yaya za a bullo ma wannan abin to shi yasa kowa a cikin musulmi ko namiji ko mace lokacin da kake gama ka tashi ka tashin hankali kana roƙon Allah ya yaye maka ya baka abin da kake so to haka kuma kowa ya ta roƙon Allah Allah ya yaye ma Najeriya wannan halin da take ciki ya musanya zaman lafiya ya bada lafiya da zaman lafiya da yalwan arziki Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم